ورسوله فقد رشد ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha bakwai ga wata na zulqa'ada shekara ta 1444 wanda ya dace wa 25 in watan biyar miladiya ta 2024 insha Allah ta'ala yau za mu yi darasi na 41 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safaha ko kuma fashi na 169 maliki cewa da'awa ta'assub ta'assubi ahlus sunnati li mazhabihim wa li ulama'ihim wa ghuluwihim fihim matashiyar karatu a yau zai kasance wai da'awa da ake yi cewa ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suna da ta'assubanci idan ka ce ta'assubanci ana nihin rikon kankamu ka ce kai kana kan kaza ko da hujja ko ba hujja wanda shi ne ta'assubanci li mazhabihim wa li ulama'ihim haka kuma aka ce wai ahalu sunna suna da ta'assubanci akan malamansu yani duk wani mutumin da zai haɗu gaskiya in dai ba malamin su bane to ba sa aiki da wannan wannan da'awa ce ta banza wa guluwihim fihim sannan kuma da azarbabiya game da sha'anin abin da ya shahi malamansu a daga ce al-guluwu shine wuce gona da iri to za mu zo mu ji shin ahalu sunna haka suke ko kuma a ma'abuta bid'a su ne suke kan wannan ɗabi'a na ta'assubanci cewa ba sa amsan abin da yake gaskiya ko daga wane ne in ba daga malamin su ba sannan kuma azarbabiya da wuce gona da iri a ɓangaren da ya shahi bin malamai za mu ga cewa tsakanin ma'abuta bid'a da waɗanda suke ahalu sunna waye suka ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar malice al-mustafidu an ahli sunnati yace abinda aka samu ta hanyoyi daban-daban daga ahli sunna yace a'immatihim wa atba'ihim malumai ne a cikin su ko kuma mabiya ne a cikin ahli sunna abu ne wanda yake mustafid an same shi ta kowace hanya cewa maqtu ta'assubi maqtu ta'assub shine kiyayya game da duk wani abin da yake rikon kankamo da wani abu wal guluwi sannan kuma da wuce gona da iri akan al'amari ayyan kana kowane irin al'amari ne wanda kuma duk wanda ya san sunna ya san tahiyar sunna wannan shine abin da ya sani cewa suna gudun duk abin da yake ta'assubanci sannan kuma da azarbabiya a cikin al'amura suna kokarin tsayawa daidai inda nassi na addini tsaye da su malitu walizalika kad yasifuhum ahlal ahwa'i yace yo ai a dalilin haka ne ma zai iya yiwa ma'abuta bin son zuciya su wasafta ahlus sunna allazina yaghluna fir rijal wannan ma'abuta bin son zuciya wanda suke wuce gona da iri akan abin da ya shahi mazajen addinin su bi annahum jufat sai su ce ai jafa'i suke ahlus sunna ba sa girmama malamai me girmamawa a rika musu abubuwan da an tabbatar da cewa haƙƙin Allah subhanahu wataala ne shi kadai to zaka samu ahlus sunna ba sa haka wanda har shi ya kai ahlus ma'abuta bid'a suke mi suke wasafta su da cewa su ne al-jufat jufat yani masu kaurace ko kuma masu fandara ko rashin biyayya alhali ba haka nan bane ba mazhabi ko kuma tahiyya ta sunna shine za a tsaida komi iyayen da addini tsaida shi dalilin da addini ya bayyana cewa za a maka biyayya to daidai nan in aka zo to za a ƙara gaba ba saɓanin suke yan bid'a ne kaga malami ana mushi wani abin da ke kamanceceniya da ruku'i wani za a mushi sujada amma duka yana gami yana ga cewa ai abu kazan nan girmamawa ne to wannan shine ba za a samu ba a wajen suwa wajen ahlus sunna malice kama anna ahlas sunnati yasnuna ala ulama'ihim ka sani cewa malaman sunna suna yabo game da abin da ya shahi malaman su waɗanda suka aikata ayyuka managarta suka tsakahu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to zaka samu ahlus sunna suna da kokarin yabo ga waɗannan malaman nasu sannan wa yaqtaduna bihim bi haqqin sannan kuma suna kwaikwayon malaman su amma akan abin da yake daidai duk abin da ya zama to ya kauce wa daidai to sai a bar malamin shi kadai idan yana raye sai a mushi nasiha cewa abin nan kaza ba kaza bane kaza ne kamar da ɗaya daga cikin almajiran imamu malik allah ya rahama a gare shi lokacin da imamu malik ya ture wani aiki wanda yake ya tabbata da sunan addini almajirin sai da ya bari kowa ya watse sai ya samu imamu malik yake ce abu kazan nan da aka ture akwai dalili hadisi ingantacce ga abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi imamu malik a washe gari ya ambata mutane abu kaza da na faɗi ba daidai ba ne kaza ne daidai saboda ga hadisi yanzu to kaga ba abin mutum akan abin da yake mi abin da yake ba daidai ba malami malami ne zai iya yin kuskure zai iya yin daidai a inda ya daidai akan gaskiya ku bi shi amma abin da ya zama to kuskure ne kuma wanda ba za a bi shi ba malik kama amara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam yace kamar yadda Allah da manzon shi suka yi umarni da haka walaisa haza guluwan yabo ga mutanen kirki ba azarbabiya bane ba guluwi bane ba babu laihi mutumin da ya ayyuka na alheri a cikin al'umma a mushi yabo a mushi jinjina a mushi addu'an Allah subhanahu wata'ala ya amsa abin da yayi kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Ali ya ma Usman ibn Affan irin wannan addu'a kaga sai da tara al'umma sai ke cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ashe ana yabo ga mutumin da ya aiki alheri illa allahumma shi dai yayi kokari ya rike zuciyar shi da zaman to ta kauce ba malice amma ma ma yahdufu amma kaga irin abin da yake faruwa min ba'd ulama'i sunnati daga wajen wasu daga cikin malamai na sunna wa ba'd tullabil ilmi da wasu daga cikin ɗaliban ilimi yace fihim a cikin ahlus sunnan aw awamihim ko kuma a cikin gama gari ko ya zama malami ko ya zama almajirin ilimi ko ya zama to ba almajirin ilimi ba malami ba amma yana kokarin ruko da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda zai iya faruwa daga gare shi min guluwin na abin da ya shahi ƙetare iyaka ko azarbabiya a cikin abin da addini bai karantar ba aw asabiyatin ko kuma ta'assubanci idan ka ce ta'assubanci shine rikon abu ku ce mu haka za mu rike ko ma ya za ta kasance sai ta kasance ba hadisi ba ko aya ko mi za a kawo muna nan akan abu kazan wani shine ta'assubanci to za a iya samu haka a tsakanin wani ko malami ko almajiri ko wani gama gari malice qad takhruju anil hadd shar'i abinda zai iya huta daga iyaka wanda yake na shari'a malice fahuwa min al-akhta'il fardiyya to kaga irin wannan abun iya daga cikin kuskure na mutum shi kadai kenan shi yayi abun shi shi kadai yaji abun shi kenan ba za a hukunta tahiyar sunna ba ko kuma abuta sunna gabaki daya a musu kudin goro a dalilin aikin da wani ya aikata shi kadai mun fahimci wannan yawa shi ne malike cewa fahuwa min al-akhta'il fardiyya wannan iya daga cikin kuskure wanda yake na ɗaiɗaikun mutane ko ya zamanto malami ko ya zamanto almajirin ilimi ko ya zamanto gama garin mutane sai ya aikata wani aiki da ya sabka daga saman manhajin magabata to wannan aikin shi ya ji ya gani ba a ma ahalu sunna lissahi akan wannan aikin da wani ya aikata malai ce fa yajibu Allah tuhsaba hadhihi al-akhta irin wannan kuskuren ba a lissafa shi ala al-manhaji nafsuhu akan manhajin ahalu sunna wal jama'a au ala ahalihi ko kuma a ce duka ba ahalin sunan kaza ne wanda kuma kana samun irin wannan rashin adalcin yana faruwa idan wani a cikin ku abin da ba daidai ba sai a kiraye ku suna ga baki daya sai a ce ai ga ma aikin su abin da suke aikatawa alhali ba haka nan bane ba idan wane ya kuskure ni ne kuskure ba yana nihin ba tsarin yake da kuskure a tsarin bai da kuskure ni ne ne kuskure sai ka dora wannan kuskuren a kaina ba akan tsarin ba to shi ne maliki cewa wa ala haza aw ala ahlihi bi jumlatihim yace innama tuqasul umuru bil manahij ka sani cewa ana auna abubuwa ne bil manahij wal qawaid wal usul manhajin da ake tahiya a saman shi asalin da ake tahiya a kan shi ka'idar da ake tahiya akan ta ta alqur'ani da hadisi to akan shi ake auna ayyuka ba a auna aiki a dalilin aikin da misali ni ina intima'i zuwa ga ahlus sunna sai na zo na aikata wata kasassaba Allah kiyaye to ba za a lissafa wannan aikin ba a matsayin tahiyar sunna sai dai a lissafa shi a matsayin kuskuren Hassan Ibrahim Bashir yawa wannan shine magana malaitu wa alaihi ahlul ilmi wal istiqamati wal qudwa fil jumla wa ma alaihi ahlul ilmi abinda ma'abuta ilimi suke kai wal istiqama ma'abuta tsayuwa akan shari'a wal qudwa mutanen da sune alama ko kuma su ne jagorori fil jumla a jumlance malice wannan shine abin da ake dogara a kan shi yace wa turaddu ila adillatil kitabi was sunnah duk abin da aka kawo sai a maida shi saman ma'aunin qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabbai ba za a lissawa shi a ce ba a wane yayi kaza to a dalilin kaza tahiyyar ma ta sunna ashe kaza ce wannan kuskure ne kenan ko an samu wani a cikin ahlus sunna misali ya yi ta'assubanci ko ya yi guluwi kenan wannan yana komawa ne akan shi shi ba akan tahiyar sunna ba maliki kama anna guluwa ba'd al-muntasibin lis-sunnati fi ulama'ihim jahlan yace kamar yadda guluwi zuwa ga wasu daga cikin suke jinginuwa zuwa ga sunna akan malaman su ya zamanto malami ne na sunna amma ana mishi abubuwan da ya wuce karantarwar addini maliki wannan jahilci ce jahilci ne au ifratan ko kuma abin da yake wuce gona da iri ne kenan ba za a lissafa cewa tahiyar addinin ba ce haka nan inna mata kuskuren mutumin wannan shine haka nan sabanin kungiyoyin bid'a sai ka samu asalin abin da suke tahiya akan shi shine girgam din kuma yana rubuta a cikin littafin su kuma duk wanda zai yi aiki akan wannan tsarin to sai dai ya biyo kan wannan tsarin in ku bai biyo ba to ya kauce wa hanyar su zaka samu haka a cikin ɗari'u wanda abubuwa ne a rubuce suke kuma akan wannan ake tahiya sabanin tahiyar sunna ba a nasa wani mutum ba guda aka kafa shi aka ce wannan shine ake bin shi ido rihe in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malike cewa fa innahu in hasala idan aka samu wani daga cikin wanda suke jingina kansu zuwa ga sunna yayi azarbabiya akan wani malami yayi guluwi shine fa in hasala in hasala fa huwa la yasilu ila al-ibadati wannan baya kaiwa zuwa ga bauta wa taqdisi baya kaiwa zuwa ga tsarkake wannan mutumin a nuna cewa baya kuskure ga baki daya wa i'tiqadil asama al isma sannan ko ba a kudirce mishi cewa ai wani mutum ne wanda baya laifi duk yanda zaka samu wani wanda yake kan sunna in dai daga cikin ahlus sunna ne to ko ya kauce sai dai wasu abubuwa burbudi amma ya dauko wani ya rika bauta mishi ko kuma ya dauko wani ya nuna cewa tsarkakekke ne ga baki daya ko kuma ya ɗauko wani ya nuna cewa wane baya kuskure ɗari bisa ɗari to da wala ka samu wannan a cikin ahlus sunna malike kama inda ghairihim kamar da za iya samun haka kuma a wajen wasu wanda ba ahlus sunna ba sai a kafa wani a ce wannan bai laifi wannan karar akwai shi an kafa malamai da yawa an nuna cewa shahahu da mai ne ba sa kuskure bal inna ma cewa tuhumar su da kuskure ma kamar wani ridda ne kwarai da gaske akwai wannan kwarai malice fahuwa a'ani al-ghuluw wa taqdis malice fahuwa ina nihin wuce gona da iri da tsarkake wani inda ghairihim a wajen wasu wanda ba ahlus sunna ba huwa al-aslu shine asalin tahiyyar su sai ga dama tahiyyar da ake malam wani ne ake ma tahiyyar ko kuma tahiyyar da ake dama kungiya kaza ce ake ma tahiyyar ko na makamancin wannan da haka duk abin da zai zo na gaskiya sai dai a maida shi gehe ba za a aiki da shi ba me yasa saboda ya saba ma asalin da aka kafa abin da ya shi maliki ta kama anna haza a'ni al-ghulu wa taqdis yace i kamar yanda kuma wannan guluwin nan da wannan tsarkake dan adam tsarkake wanda addini bai mushi ba maliki nadirun jiddan laysa alaihi illa shar yace koda zaka samu a cikin ahlus sunna to nadir wani abu ne dan kadan jiddan kwarai yace laysa alaihi illa shar ba a ma samun irin wannan sai dan abin da ba a rasa ba abin da bahaushe yake cewa hana rantsuwa shi ne ashadu shi kuma wa shadu la yuqasu alai haka malaman usul suka ce duk abin da ke shazi ne katari to wannan ba a auna al'amura da shi wanda shi katari ne ke zawa malaci ko banda wannan ma ko da ya zo din wa huwa mardudun aidan kuma abin maidawa ne ba amsan shi duk yadda mutum yake ga cewa ai ya ga cewa ai tahiyar sunna shi yanzu shine kaza shine kaza an samu wannan a cikin wasu kaso daga cikin ahlus sunna ya ce ai mu ne kaza mu ne asalin tahiya mu ne wane ne da haka an kuna za ku yi sallah ku saki hannu ku an samu suka so daga cikin ahlus sunna suka jingina kansu zuwa ga wannan ko kuma ya ce a abu kaza mu gumma ciki to kana bin hadisai ne ko kuma kana bin wani saboda ya daɗe da shi aka faro tahiya a al'ibratu bil khawatim shi ne abinda suke cewa yake suke cewa ku dai ku ta tau fa innal hayya la yu'man lahu al fitna duk mutumin da yake raye ba a amintar mushi ba bai amintu daga fitina ba kai kai ka kare da duniya lahiya ka bauta wa Allah akan sai ba ka komo muka rika ce ai mu ne muka yi kaza ai da mu aka kafa kaza wannan ka nisance shi iya da matsala kwarai da gaske to mali ce ko da an samu irin wannan sakin layin daga wajen wani mutumin da yake jingina kanshi zuwa ga ahlus sunna fa huwa mardudun abun maidawa ne la yaqirru inda jumhuri ahli sunnati ba a tabbatar da shi a wajen jumhurin ahlus sunna yace fala yuhsab ala al manhaj wal umum da haka dai ba a lissafa shi a matsayin manhajin sunna ko kuma gama garin tahiyyar da ahlus sunna suke yi a ce ai aiki kaza ma an hade shi to ko an hade shi za a maida ma wanda ya hade abin abin shi eh ba za a zo ana rigima ba a ce ai wane ya saki layi kuma su ake dole sai an kare shi in dai ya tabbata cewa wane yayi kaza kuma kazan nan an dora a ma'aunin addini kuskure ne to ko da ahlus sunna ne wannan abin da ya kuskure ne iyalan ko su kuskure kuma dole a maida mashi abin shi saboda tahiyya ce ake akan mi ala basiratin akan sani tahiyya ce ake akan mi akan littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi wannan da za a zo a kafa a yau a ce dole sai an biyo ta kanshi an bauta wa Allah an shiga aljanna baya nan ba a ma san za a halicce shi ba ba wanda san za a halicce shi to kuma dan me za a zo tahiyar addini a ce dole sai da shi babu wannan a cikin addini مالك كما أن هذا لم يحدث من العلماء القدوة والأئمة الكبار yace kamar da irin wannan abun bai faru ba game da manya-manyan malamai na su ne abun koyi wal a'immatul kibari sannan kuma da jagororin malamai yace bi hamdillahi godiya ta tabbata akan ga Allah akan haka illa fi zallatin nadira sai akan wani abun da yake zamiya nadira wanda da kyar ake samu shi ma au ta'biratin shazza ko kuma wani ta'abiri wata magana wadda ta saki layi kuma ita ma katari ake samunta malai ce wa ma'azalika fa inna ahlus sunnati idza hadatha hadha duk da haka ahlus sunna idan irin wannan kuskuren ya faru yake ta mimman yantasibuna ila sunnati game da mutumin da yake jinginuwa zuwa ga sunna au ghairihim yake cewa ankaruhu wa lam yuqirruhu malaman sunna me suke yi inkarin wannan abin suke ba sa tabbatar da shi ba za ce ba shi kenan tunda dai wani ya sanu a cikin tafiyan nan ya yi kuskure kuma kyale shi akan kuskuren a dole za a yi bayani abu kaza da wani ya zalla shi kuskure yayi Allah gafarta mushi maliki ta kama fa'ala ash-shaykh bakar abu zaid fil manahi al-lafziyya kamar yadda wani malami ana kiran shi da suna bakar abu zaid ya aikata haka a aikace ya rubuta wani littafi mai al-manahi al-lafziyya yani abubuwa waɗanda addini ya yi hali a kansu wanda suka zo a cikin lafazi a cikin littafin shi daga safaha ta 488 zuwa safaha ta 489 ya ce haisu an kara ala ba'adil ibarat lokacin da ya inkari a kan ba'adil ibarat wasu daga cikin ibara wasu daga cikin france wanda suka zo daga bakin wasu daga cikin malamai ya nuna cewa waɗannan maganganu kuskure ne allati atlaqaha al-ba'd fi haqqi a'immati salaf wanda maganganun da wasu daga cikin magabata suka sake su akan yabo akan wasu malamai ya kawo waɗannan lafuzan gabaki daya ya ilga su kuma ya ce waɗannan lafuzan kuskure na addinanci wannan shine tafi addini kaga yaunin da yake sama kansu sun yi me sun sabke shi amma ku zo kuna ji kuna gani abin da ba daidai bane ba ku ce kawai haka nan kun yi uwa kun yi madaukiya kuma haka za a ta yi wannan ba addinin Allah bane ba malai ce amma ahlul ahwa'i amma kaga ma'abuta bin son zuciya nazaran dubi zuwa ga li'annahum mufarriduna fi ittiba'i sunna su din sun kasance suna da sakaki wajen riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka fa min at-tabi'i an yasifu at-tamassuka bis sunnati guluwan daka abu ne wanda yake dabi'ance su wasafta mutumin da yake riko da sunna su ce wani ya cika azarbabiya alhali kai ko me kake yi sunna ce kake kokarin tabbatarwa sai a ce wannan shishigi ne a ce wani ya fi shishigi tsantsanin shi ya yi yawa kazan shi ya yi yawa eh au wa ta'assuban ko kuma a ce ai wannan rukun kankamo ne to idan baka yi rukun kankamo ba da abinda manzon Allah ya zo da shi da me zaka rukun kankamo babu sannan kuma suka ce wa tahajjuran wa na'u zalika ko kuma a ce ai wannan killace kai ne dan me za ku takura wa kanku ku dan buda ku wasa'a wata ila asuka maka aya ma ma ja'ala alaikum fid din min haraj alhali kuma wannan abin da kake ruko da shi haka manzon Allah karantar da al'umma kuma haka ya aikata har ya har ya bar duniya amma su kira wannan abin da sunan cewa kauyanci ne ko kuma rukun kankamo ne ko kuma zahin ku yayi kuna makamancin wannan malai ce wa za'amu anna ahlus sunnati yashhaduna liman yuwafiquhum bil adalati wa yujarrihuna wa yukhalifuhum suna raya cewa wai ahlus sunna suna amsan shaidan mutumin da yake tare da su ne duk wanda bai tare da su kuma yujarri'una sai su kace kace da shi su nuna cewa ba a musan magana shi mimman yukhalifu ga dukkan mutumin da zai zama to yana saba musu wannan tunanin ma'abuta bid'a amma wa tunani ne na mutanen da ba san ilimi ba duk mutumin da ya karatu ya san cewa anan ma mun karanta wancan satin da ya gabata hadisan waɗanda suke dan bid'an da bayya kira zuwa ga bid'a idan an biyo hanya tiryan tiryan tiryan ka'idodin amsan hadisi sun tabbata ya cika su amsan hadisi hadisin shi ake ana amsan hadisin shi to amma ga suka ce ai duk wanda bai tare da su yesu yesu fatali da shi mali ya ce wa hadhihi firyatun wa jahlun kabir ya ce wannan ai kiran ƙarya ne da jahilci wanda yake mai girma yace fa inna ahlus sunnati i'tamadu lil jar'i wat ta'dil qawaid shar'iyya daqiqa ahlus sunna sun dogara wajen abin da ya sha ajjar wa ta'dil wanda muka bayanin sunan sati akan qawaidun shar'iyyatun daqiqa ka'idodi na shari'a war suke cike da tsanaki babu sakaki ko wasa a cikin su wa maqayis ilmiya da ma'auni wanda yake na ilimi munbabita wanda suke kullallu yake cewa wanda suke da alaka da hifzullahi biha hafizallahu biha sunna ila qiyamis sa'a hafiz Allah biha sunna wanda wannan ka'idodin da su Allah subhanahu wataala ya kiyaye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama zaka samu wannan ka'idodi ne a rubuce na duk mutumin da za iya amsan hadisin shi ko kuma wanda ba za iya amsan hadisin shi ba mali ce wa mizanul jar'i wat ta'dil lada ahlal hadith sannan kuma da ma'auni na ajjar'u wat ta'dil wajen malaman hadisi yace ahlus sunna ma'abuta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma'aunin yaqumu 'ala al-'adli wa 'ala al-mawazin shariyya yana kahuwa ne akan adalci sannan kuma da dukkan wani ma'auni wanda yake na shari'a kina idan ka ce maka wani an amshi hadisin shi to ha an biyo ka'idodin amsan hadisi ta kowane bangare idan zaman to ya cika wannan ka'idodin to za a amshi nashi idan kuma ya zaman to ya fantare ko da yana jingina kanshi cewa shi ahlus sunna ne ba za mu sha hadisin shi ba mali ce wa raddi rijalil hadisi lirruwati lirruwati alladhina yantasibuna li ahli albid'i yace mayar da hadisin waɗanda suke marawaitan da suke jinginuwa zuwa ga ma'abuta bid'a wal ahwa'i ma'abuta bin son zuciya yace innama kana li himayati sunnati min amr al ahwa me yasa ba amsan hadisin dan bid'an da yake kira zuwa ga bid'a haka kawai dan ya saba mutane sai a ce shikenan ba za a amsa ba a malike innama kana sani cewa haka in ya faru li himayati sunnati min al ahwa saboda a kiyaye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani abin da yake son zuciya ne kenan duk wani abucin bin son zuciya wanda son zuciyar shi yayi tasiri har yana kiran mutane zuwa gare shi to wannan ba zai amso amanar maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maliki lali mujarradi kaunihim min al-mukhalifin ba kawai an kyamsan maganar shi bane ba saboda wai ya saba mana ko da ya saba ma ahlus sunna aka bi ka'idodi zaman to ka'idodi sun tabbata za a amshi hadisin shi maliki walali mujarradi al-intima ko ba dan kawai ya dingina zuwa ga kungiya kaza ba ko kuma abin da ya shafi mazhabanci kaza zai zama to a ce ba amshi hadisin shi ba za a dora shi akan ma'auni in ya wuce halal in ko bai wuce ba sabke shi za a yi kenan idan mun lura jumlatan ka'idodi na ajjar wa ta'dil kawai riga ce mara ba wuya yawa duk wanda aka samu shi aka ga yayi daidai ta mai daidai kenan wannan mutum za a mishi hadisin shi ya cika duk abin da ya kamata a cika ko da daga wani bangare yake amma idan zaman to dama kana kira zuwa ga bid'a kuma abun abubuwan da ka faɗi abubuwan da suna rushe ma addinin gabaki daya yanzu irin haddasan na ƙarya kaga a karatun ba mun karanta su da yawa mutum ya kawo hadisin da yana ma rushe addinin musuluncin gabaki daya maliki ta ma'al ilmi anna lintima'a li ghairi sunnati amrun qadiqun tare da cewa ai abu ne sananne dinginuwa zuwa ga wata hanya ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amrun qadiqun wani abu ne wanda shi kadai ya ishe ka balishe a cikin rayuwarka a ce ga ka ka bar karantar manzo Allah ka shiga wani abu na daban maliki wa ma'a zalika la yarudduna riwayatal mubtadi'a mutlaqan amma duk da shi zaka samu malaman ajjar wa ta'dil ba sa mayar da riwayar ɗan bid'a kai tsaye sai an tantance ta an ɗora saman ma'auni in ta in ta wofinta daga dukkan wani matsala sai a amshe ta idan zama to kuma dama ɗan bid'a ne kuma aka zo aka ɗora ta halin aka ga tana da matsaloli masu tarin yawa sai a ce hazihi bid'atukum ruddat ilaykum eh riki abin ka sai ba bukata maliki cewa au idza kanat riwaya riwaya tansuru bid'atahu ka san an ɗora hadisai da yawa akan kare bid'a in kun kirkiri bid'a sai ku nemo ku kirkiri hadisai na ƙarya sai ku ce ai manzon Allah ma ya ce kaza akan ku to wannan kai tsaye daga an kashi malama hadisi daga sun ɗora shi ya su watsi da shi wa tuwafiqu ma yadhhabu ilayhi abin da yake muwafaqa da abin da dan bid'an nan yake tahiya akan shi kenan dai ala ai wannan matashiya tana mana nuni akan cewa ahlus sunna ba sa ruƙon kankamu me suke nema hujja suna neman dalili duk abin da dalili ya tabbatar da shi wajen amsan hadisi aka cewa ka cika ka'idodin komi to ba abin da zai hana amshi hadisin ka mala ce ta'ayiru salafi bima yamdahuna bihi ta'ayiru salafi a aibanta waɗanda suke magabata na ƙwarai bima yamdahuna bihi game da abin da suke ake yabansu da shi sai a samu wani abin da da shi ake yabanku sai wani ya rika aibanta ku da wannan abin ya soke ku da shi misali idan mutum ya ce maka zahin ka yayi yawa addini kai kuma zahin da kake ba zahi bane ba a manzalla ya ce ayi kaza ne kake yi me kamata a maka akan wannan abu yabo ka cancanta amma sai aibanta ka ta'ayir sai aibanta ka malace wa qalu an salafi bi annahum usmaniyya ana ambata wa salafu salih magabata na kwarai sai ke rasu da suna wannan ai usmaniya ne daga usman ibn affan malice li anna ahlal ahwa'i yaqda'una fi usman saboda yan bid'a kuma abuta bin son zuciya suna sukan usman ibn affan Allah kare yarda a gare shi kaga su suka suka tsaya inda yake garin madina suka kewaye gidan da yake mulki tsawon kwana 21 ƙarƙashin jagorancin wani mutum alaihi minallahi alfu la'ana ana kira shi da suna abdullahi ibn saba al-yahudi wannan ba yahudi ne aslan amma ya yi shiga burtu da nuna cewa shi musulmi ne sai aka rika aibanta usman ibn affan duk irin aikin da yawa musulunci ba kai aikin da Usman ya ma musulunci da irin yaban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi ai kamar rana ce akwai abin da zai koye ta babu to amma saboda an samu fitinannun mutane daga baya sun shigo cikin addini wanda ba Allah bane a gaban su sai rika rawaja ya rika kururuta wannan abubuwa a tsakanin mutane ai Usman abin da ya shahi mulki yana nada ƴan uwan shi khalifancin da yake yi kan shi yake ma kaza kaza da sauran abubuwa makamantan wannan a kwanan 21 suka shigo cikin gidan shi suka soke shi suka yayyanka ƙarshe da suka shi wanda wannan kisan da aka ma Usman tun daga ran nan al'ummar musulmi ta fara samun matsala har ila yau min hada matsala ke cewa kashe Usman karya karya kofa fitina ce yani kamar an bude wata kofa ta fitina a cikin addini daga lokacin harigin wale suka fara ko'ina to waɗanda suke mabiya abdullahi ibn saba su suna ga ce ayi usman abin a zarge shi ne wa ya rauna mallam yaqda fihi fa huwa usman duk wanda bai zargi usman sai su ce wannan ayi usmani ne kaga aka ce maka usmani yani kana tare da ɗaya daga cikin khalifofin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abun yabo ne a gare ka ko ba ka ba amma su he su aibanta ka a dalilin wannan abu shine ma'anan yu'ayyiruna salafa bima yumdahuna bihi abin da ya kamata a yabe su da shi sai ayyara su to wannan bangare da Usman ko wa qalu an salafi bi annahum hanabila haka kuma suka ambata ma'abuta bin son zuciya game da abin da ya shahi ahlus sunna ko magabata na kwarai sai kira su da suna hanabila ko kuma a kira su da suna barbahariya ko a kira su da suna wahabiyya ma yace li anna kullan saboda kowanne من الإمام أحمد بن حنبل والإمام البربهاري وإمام محمد بن عبد الوهاب من أئمة السنة وعلماء السلف الصالح duka waɗannan ko a ce musu hanabila ko a ce musu barbahariya ko a ce musu wahabiya ko kuma a ce musu usmaniya idan ka ce musu hanabila an jingina su zuwa ga ahmad ibn hanbal ɗaya daga cikin a'immatul mazahibi al-arba'a idan ka kira su da suna barbahariya an jingina su zuwa ga al'imamul barbahari wanda yake littafin mai shar'u sunna ko kuma a kira su da suna wahabiya a jingina su zuwa ga muhammad ibn abdulwahab malicin min a immati sunna a jingina su zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan jagorori na sunna wa ulama salafi waɗanda malamai ne magabata a salih wanda suke na ƙwarai allazina nasaru sunna wanda suka tsaya tsayin daka wajen baiwa sunna kariya wa ankarul bid'a sannan kuma suka inkarin duk abin da yake bid'a ne wa hazzarul ummata minha wa min ahliha suka ja kunnan mutane cewa su yi hankali da bin bid'a sannan kuma su yi hankali da bin ma'abuta bid'a amma me ya faru maimakon ayabe su sai kuma ake mi ake aibanta su sai kira su da suna usmaniya ko hanabila ko barbahariya ko wahabiya ko kaza amma kai da kake kan sunna kai ka san wa kake bi kuma ka san waɗannan malamai malamai ne waɗanda suke sun taka rawan a zo a gani a cikin abin da ya shahi tahiyar da mi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace wa hadha wa hadhihi bihamdillahi yake ta tazkiyatun haisu nasabu salafa ila haula'il a'imma yace wannan ai yabo ne yanda suka jingina suka jingina ahlus sunna zuwa ga magabata na ƙwarai al'a'immatu al'udulu attikatu as-salihin malumai adalai yardaddu mutanen kwarai sai aka jingina su zuwa gare ku to kaga wannan ai tazkiya ce wannan yabo ne akai to kaga abin da ya kamata a yabe ku akan shi zai zama tomi ana aibanta ku da shi sai a ce wannan ai dan kaza ne ko a yau a ce maka ai wannan dan izala ne sai a nuna ta an kore komi alhali ba magana izala ba miye abin da kai kake kiran mutane zuwa gare shi sannan kuma addinin da kake yi wa Allah akan me ka dogara meye madogararka meye matahiyarka da me kake kawo hujja shine abin da za a lissafa ba maganar cewa kaza ko kuma kaza bal yace ahlus sunnati la yukaffiruna almuslima illa bi dalilin alhamdulillah wannan ita ce matashiya ta karshe a cikin littafi duk da cewa tana da tana akwai tafiya a cikin ta bal yace ahlus sunna la yukaffiruna almuslima ba sa kafirtar da musulmi illa bi dalilin sai da dalili na shari'a ya daga cikin abin da ɗan bid'a suke ambatawa suke aibanta ahlus sunna da shi cewa ana kafirtar da mutane duk da farkon tahiya an yi wasu abubuwa waɗanda yau da gobe ilimi ya gyara su kuma an amshi gyaran an gyara ba a kafirtar da mutum musulmi sai da dalili bal hasali ma ana ambata aikin ne a ce aiki kaza kafirci ne wanda ya yarda da aiki kaza ya kafirta ka duba ba ma'aikata ba la'alla za ka iya aikata wani aikin da kafirci ne amma ba za ka kafirta ba lokacin da ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawari sun kama shi mutanen garin makka suka tilasta shi sai da ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka sake shi ya zo wajen manzon yana kuka hankalin shi ya tashi ya ce halaktu ya rasulullah ya maki Allah na halaka sai ce me yake faruwa sai ce ai ga abin da ya faru da ni sai manzon yake ce mishi fa in adu fa ud in suka sake matsa maka akan dole sai ka maimaita wannan kalmar maimaita wannan kalmar imanin ka iyana man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha Allah ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman matsala tana gawa walakin man sharaha bil kufri sadra duk mutumin da aka tilasta shi akan furta kalmar kafirci ko aikata wani aiki na kafirci tilas akan halin darura sai ya furta ko ya aikata wannan mutumin bai kafirta ba Allah ke cewa ya faɗi aikin ko ya aikata wannan aikin wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma zuciyar shi tana cike da imani matsala tana kan man sharaha bil kufri sadra mutumin da ya yarda zuciyar shi ta yarda da aikin kafirci ya furta kuma zuciyar shi ma ta yarda to wannan mutum magana ta riga ta gari akan shi wannan mutum kafiri ne da haka kenan kaga kafircin ma maratib ne zaka faɗi hukunci ka faɗi aiki wannan kuma dora shi akan mutane wani abu ne wanda yake mai zama kai shi malati ahlus sunnati wal jama'ati la yukaffiruna al muslima ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa kafirtar da mutum musulmi sannan wala yukhrijunahu min al-millati illa bi dalilin ba sa fitar da shi daga tafarkin daidai daga tafarkin addini sai da dalili na shari'a malaci wa tatalakhasu qawa'id at-takfir indahum fi ma yali ka'idodin kafirtawa yana takaituwa akan ka'idodi kamar haka abu na farko man hakama Allahu bi kufrihi wanda Allah ya hukumta cewa wannan kafiri ne wannan magana ta riga ta gane mali ya ce wa huwa al-kafirul asliyu wannan shine kafiri na asali original yani shi wannan tantagaryen kafiri ne ba shakka akan shi wanda Allah ya ne Allah ya hukumta cewa wannan mutumin kafiri ne misalin wa fir'aun misalin fir'aun kahuri ne original gangariya fa inna takfirahu kafirtar da irin waɗannan malace minal ma'alumi min addini bi darura abu ne wanda yake sananne a addinin Allah tilas duk wanda Allah kafirtar da shi to wannan mutum kafiri ne malace ka ahli kitabi kamar ma abu talisahi al yahudu wan nasara da yahudawa da nasarawa manzala salasala yake cewa babu wani ba yahudi ko wani ba nasari wanda zai ji labarin cewa Allah ya aiko ni wannan mutumin ya ƙibi na a cikin harakar musulunci face wannan mutumin sai ya mutu a matsayin kafin kenan a yau duk wani mutum musulmi wanda yake inda inda ko yake shakka akan kafircin yahudawa ko kafircin nasarawa to wannan mutumin yana iya kafirta me yasa saboda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata annabin Allah malacin wal majus haka daga cikin waɗanda suke wanda Allah ya kafirtar da su akwai su ne majusawa majusawa masu bautan wuta addinin ɗan iran a da kahin a yi buɗi na musulunci wanda har a yau za ga daga cikin abubuwan da suke yi ana ƙoƙarin raya irin waɗannan abubuwa ranar mutuwar Hussein Maqtal Hussein a Karbala mutane su rika ɗaukan wuka suna yanka jikinsu su rika ɗaukan kaca suna buga ma kansu mutum ya ɗauki wuka ya rika tsaga kan shaka za a gani a tara ga wata na almuharram ana yin shi a cikin iraq sannan banda shi kuma akwai waɗanda wuta ake hurawa ana ya Hussein ya Hussein ya Hussein sai ka zo wai cikin wutar za ka bi ana hura ta za ka bi ba takalmi taƙin taƙin taƙin ka ga wani da kyar ya kai wani daga ya shiga safka shi ne wani malami ke cewa tilka ajilatu azabihim azabacce Allah gaggau su da kansu suke ma kansu da kansu bautan Allah ka rika ɗaukar wuka kana tsaga kanka ba jihadi aka ce ba komai ba ka hura wuta daga nan ya kai ƙarshen masallacin nan ka ce wani za ka yi ba takalmi ana maka taɓi ana ya husaini ya husaini wani addini ya umarce ka da wannan me manuwa addini a cikin haka to waɗannan mutanen majusawa wanda suke masu bautan wuta masu bautan rana wasabi'a da waɗanda suke sabi'awa wanda suka bar addini ya zama to su ba su da ma addinin gabaki ɗaya wal mushriki da masu bautan gumakai wal mala'ida da waɗanda suke mulhidai a yau kuma akwai su da yawa da sunan wayewa mutum ya nuna cewa ma addinin ma gaba ɗaya kawai wani ƙauyenci ne kuke amfani akwai su da yawa akwai su ƙasashen laraba wanda suna da yawa an yi hayan su ana ana finansan su suna abubuwa da yawa saboda su tafke bayan Allah game da abin da ya shafi farkin Allah malai ce wa kullu man lam yashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi yace fa haula'i kulluhum wa man fi hukmihim kafirun qat'an duk mutumin da bai shaida ba cewa ba abin bauta ba suka cancanta sai Allah Allah ne kadai abin bauta duk mutumin da bai shaida ba ya yarda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne malaka ta waɗannan mutanen da ba su yarda da wannan ba gabaki ɗayan su da ma wanda bai hukumta kafircin su ba wanda kafirai ne gabaki ɗayan su saboda sun kafirta waye kafirtar da su Allah kafirtar da su da sun ayoyi daban da ba a cikin alkurani mai girma wannan shine ka'ida ta farko ta kafirtawa man hakama Allah bi kufrihi wanda Allah ya hukunta cewa ne kafiri ne bangare na biyu mala yace man hukima bi islamihi yace huwa almuslimu allazi wanda aka hukunta cewa musulmi ne wane ne shine musulmin da yashhadu an la ilaha illa Allah ya shaida ba abin bauta ba suka cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ya shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wannan mutumin la ya khuruju min al-islam baya wuta daga cikin musulunci yanzu ya zama me ya zama musulmi sai ce illa bi mujibin yaqumu alaihi dalil sai da wani abin da zai iya tilasta mushi wuta daga cikin musulunci wanda dalilin addini yake tsayuwa a kan shi sai mu kuma ina na waƙidul islam abubuwan da su kuma su suke warware musuluncin mutum ya musulunta musulmi ne amma akwai ayyukan da in ya aikata su zai iya mi zai iya canza sheƙa ya bar musulunci to shi ne ma lace illa bi mujibin yaqumu alaihi dalil sai da wani dalili na addini wanda yake tabbatar da cewa ya bar musulunci sannan kuma wa yahkum bihi ahlul ijtihadi min al-ulama alladhina yafqahuna shurut at-takfir wa mawani'ihi ash-shar'iyya suwa za su iya tabbatar da wannan dalilin da zai nuna wani ya bar musulunci yace su ne ahlul ijtihad ma'abuta ijtihadi da sunan addini suwa ne ne min al-ulama daga manyan malumai allazina yafqahuna waɗanda suke fahimtar shurut at-takfir sharaɗin kafirtan mutum wa mawani'ihi a shar'iyya da abin da yake hana kuma kafirtan a shar'ance ba haka ba kawai kullum man habba wa dabba ka zo ka ce ai mutane duk sun kafirta me yasa saboda suna aikin gwamnati ka ce kowa ya kafirta saboda me saboda shari'a kaza da ake ai ba ta Allah bace ba alhali abubuwan da suke bukatan bin dalilan addini a hada su ga baki daya kafin a fito da hukuncin da zai nuna kafirta ko kuma rashin kafirta Allah ce wallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai hukunci da abinda Allah sabkar ba waɗanda sune azzalimai ka ka so da banku sai Allah ce kuma man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna wanda musulmi sune fasikai su kuma ka so su daban sai ce man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna akwai waɗanda kuma sune kafirai kashi ne wallahi ambata uku kowa akwai irin abin da zai iya hawan shi amma da ka zo karanta cewa mallam ya hukum bima anzalla fa ulai ka humul kafirun sai kawo mutane gaba ɗaya kuɗin goro kaga ba tsarin addini bane ba ba tsarin addini bane ba kenan dole al'amari ne wanda yake koma zuwa ga waɗanda suke malamai masana abin da ya sha al'adillatu shar'iyya dalili wanda yake na shari'a abu na uku malaka cewa laisa kullu man qala kufran ba duk mutumin da ya faɗi kafirci bane ba aw fa'alahu ko kuma ya aikata kafirci kafara zai kafirta yace idza kana mithluhu yajhal idan zaman to Allah wannan kalman da ya hadi ya jahilce ta bai masani ba wa lam yakun zalika min al-umuri al-ma'luma bai zaman to abu wanda yake sananne a wajen shi ba yake ta min min ad-din bi darura ba wani abu ne wanda yake sananne a addini a tilaste sai zaman to ya faɗi wata kalma ko ya aikata wani aiki bai san kafirci bane ba bai san kafirci bane ba hatta tatawafar to kaga irin wannan ba za a kafirta su ba malai ce hatta ta tawafaru a shuruɗu har sai sharaɗin kafirtawa ya tabbata a kan wannan mutumin sannan kuma watantafi almawani'u fi haqqil fi haqqil muayyan kuma duk wani abin da zai hana a kafirtar da shi din nan ya zama to babu shi an tsayar mushi da hujja an tabbatar da kazan nan sai ya aikata wani aikin da kafirci ne karara to wannan babu laifi ana iya dora kaulatar a kan shi eh a ce wani kafara wani ya kafirta malaka min al-ashkhasi aw ghayr al-mu'ayyani min al-firaq wal jama'at wa nahwiha ko kuma ya zama to ba mutum bane shi kadai wata jama'a ce ko wata kungiya ce ko su tahiya ce suka yi da'awar abu kaza a kira su zuwa ga abin da yake addini a kwatanta musu hatsarin wannan abin da suke saman kanshi duk wani abin da yake na shari'a aka tabbatar akan su suka ki komowa to wannan kafirci zai hawan su amma ya zamanto mutane ba su san inda aka sa gaba ba shi yasa da yawa daga cikin malamai hatta da waɗanda suke bin harkan da sha ɗari kunnan ba kowa ya san ina aka sa gaba ba amma mutumin da ya san inda addini ya sa gaba tar an waɗi mishi an mishi bayani amma ya ce mu muna nan akan abu kazan nan sai inda hali ya bada to kaga wannan hujja ta tsaya kan shi Allah kiyaye da muke nan ya tamam abu na hudu malaki ta daga cikin ka'idodi na abin da ya shahi kafirtawa yace annal kufra anwa'un wa shu'abun shi kafirci a karan kanshi nau'i ne daban-daban kuma reshe ne daban-daban kenan ba abu guda bane ba tukum kama annal imana kamar yadda shi ma imani shu'ab shi ma reshe ne daban-daban ko manzala salasa ya ambata cewa imani ya karkasu kashi nawa kashi saba'in da 'yan kai ya ce wa anwa kuma sannan kala ne daban-daban falaisa kullu kufrin yujibul khuruja min milla ba dukkan wani aikin kafirci bane ba yake wajabta wa mutum cewa ya hutai bar ya bar musulunci ba zama to kawai an ci aiki kaza addinance kafirci ne to ba kowane irin aiki bane kuma yake sa kai mi ka zama to ka kafirta yana buƙatar dalili wanda yake na addini malaka fasalafu salih kaga ma'abuta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahlu sunnati wal jama'a yace la yukaffiruna illa bi adillatin wa bayanat ba sa kafirtar da kowa sai da dalilai sannan kuma da bayanat abin da ya shahi bayani na addini duk inda ka samu kungiyar bid'a to kafirta mutum a wajen su aiki ne mai sauki me yasa saboda ba san ba ka'idodin da mutum ke zamantowa kahuri ko kuma ba kahuri ba ranar litinin da ta wuce wannan akwai wani malami a cikin wata radiyo daga cikin radikan garin nan yake cewa an tambaye shi mutane misali za ka ga wasu lokuta an ta yi juma'a mutane suna ɗan gyangyaɗi a da abubuwa makamantan wannan ko misali ana karatu kana ɗan gyangyaɗi haka na ɗan haka kana komowa sai aka kiran sallah aka tada sallah sai ka tashi ke sallah sallah ka ta yi ko ba ta yi me dalili hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto sallar isha'i yace wasu lokuta har suna buguwa tsakanin su yani wannan yayi langi wannan yayi haka yasu haɗi sai sai su wartsake in manzon Allah ya huto ko ba sa sake alwala haka suke tashi sallah wannan malamin caye duk wanda ya wannan aikin ya kafirta caye kafirci ne kafirci ne kaga kalmar kafirci ta zama to me kayan sauki amma a yau sai a ce ai ahalus suna suke kafirta da mutane ahali ba haka nan bane ba duk idan kaga an yi bayanin bayanin kafirci to ana magana ne akan aiki kaza kafirci ne sai ya duba ya ga wani gungun jama'a a cikin suna aikata wannan aikin sai ce ai an kafirtar da ku alhali ba wanda ya kama sunan ku aiki aka hudi kuma aka kawo aya ko hadisi ingantacce aka kafa a wajen kuma haka magabata suka fahimci abin tun daga sahabbai to kaga dalili ya riga tsaye akan amma babu wanda ya rena kafirtar da mutane kamar mutumin da yake dan bid'a ne ahlu sunna da ya karanta hadisi magana da yake cewa duk mutumin da ya saki kalmar kafirci akan wani to wannan karin ba ta faɗuwa banza sai ta koma kan ɗaya daga cikin su idan ka saki akan shi in ya tabbata in ta je he ta zamna ɗan idan ko ba ta tabbata akan shi ba to kai za ta komo kanka ka yi ganganci kuma kafirta mutane na ai ba aikin ka bane ba shari'a ce za ta ce wani kahuri ne ko kuma wani ba kahuri bane ba so shine malik ya ce anan su ahlus sunna ba sa kafirtar da wani sai da dalili da bayani gamshashe na shari'a yace wa ma za'amahu ba'd al-maftunin wasu daga cikin fitinannu daga cikin ma'abuta bin son zuciya kadiman wa hadisan ada da yanzu da suke raye cewa wai anna ahlus sunnati wal jama'ati wai ahlus sunna wal jama'a wa ma yusammunahu ko kuma su ce al-hanabila din ne yace min akhta'ihim suka ce ai iya daga cikin kuskuren ahlus sunna ko kuma wanda suke cewa su ahlus sunna ne ko hanabila wa fi kutubihim kuskuren su da kuskuren littafan su suka ce wai at-takfiru wat tabdi'u kafirtarwa a ce abu kaza kafirci ne a ce aiki kaza bid'a ne wa tawabi'iha da abin da yake biyan haka min at-tadlili wat tafsiqi wash shatmi wal la'ni wal baza'a suka ce wai littafan su an rubuta su an sa batar da mutane fasikantar da mutane aibanta mutane tsinewa mutane kalmomi na banza akan mutane albaza'a suka ce aiwanda shi ne matsalan waɗanda suke ma'abuta bin sunna mazalla alhali duk in kaji kalmar bata ta zo ko fasikantarwa ko aibantawa ko la'ana ko kuma faɗin wata magana akan wani ko kuma cewa kafiri ne wani to ana dogara ne akan dalili wanda ya zo a cikin ƙur'ani ko hadisi malice fa huwa min al-jahli wat tahammul iya daga cikin jahilci da dora wa ahlus sunna abinda ba shi bane tahiyar su iz anna mashtamalat alaihi kutubus salaf cewa abinda littafan magabata ya tattara akai min zalika innama huwa taqrirul lil haqq tabbatar da abinda ke gaskiya ne to kaga aiki kaza an ce fasikanci ne aiki kaza an ce bid'a ne an ce aiki kaza an ce bata ne sai a ki hadin cewa bata ne saboda kan rawa ne baci ko kuma a idan ka liya ga aiki ka zan nahu wane yana yi ta ce to shi wannan a wuce shi sai a tsallake wannan karatun a sai wani karatu na daban wannan babu shi a cikin tahiyar sunna duk abin da suke suna yin shine taqrir lil haqqi tabbatar da abin da ke gaskiya malice fa inna hadhihi al awsaf kaga waɗannan wasafin da suka bada ja'a biha shar'u duka shari'a ta zo da su shari'a ta zo da lafazin kafirtawa fasikantarwa zalimtar da mutum ko a ce wani dan bid'a ne ko a ce wani kaza ne duka shari'a ta zo da su malacin wa yastahiquha man fa'ala mujibaha ya cancance ta duk wanda ya aikata abin da kalma za ta tabbata akan shi aw qalahu bi shuruti wad dawabit ash-shar'iyyati allati ya'rifuha ahlul ilm ko ko mutumin da ya faɗi wata kalma wanda za ta zama to fasiki ko bacecce ko kaza duk abin da ya tabbata a ma'aunin shari'a to wani abin dora shi zai a bar shi ba za a ce ba za a faɗi kaza ba ba za a ce aiki kaza bid'a bane ba za a ce aiki kaza bata bane ba saboda suwa ne suna babu wannan bale ta amma madda'ahu ha'ula'i al-maftunun kaga abinda suka yi da'awar shi waɗannan fitinannu wanda suke ma'abuta bin son zuciya min anna kutuba salafi cewa wai littattafai na magabata ishtamalat ala hadhihi al-ahkam sun kumshi waɗannan hukumce hukumce na tadlil tafsiq ash-shatm al-la'n al-baza'atu malike cewa bi ghairi haqqin wannan magana an yi ta ba tare da gaskiya ba au anna zalika udwanun wa zulmun lil akharin ko kuma suka ce a ai ku ce wani bacacce ne ko ku ce wani dan bid'a ne ai wannan ta'addanci ne da zalunci akan wasu kaga idan za a yi haka kuma har abada ba za a faɗi ni ba ba za a faɗi gaskiya ba saboda duk wani aiki da ka sani na bata ko wani fasikanci ko wani lalaci to sai an samu akwai wanda yake aikata shi idan ana so a zauna da shi lahiya to ka a ce aiki kaza din na bata ne to yaushe da addinin Allah zai yi ba na yi kamata insha Allah ta'ala mu dakata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله